الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرن دشدا قوة شوال shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ko hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da 29 ga watan shida shekara ta 2019 a lissafin turawa muna darasi na darasi na nawa ne na'am darasi na talatin da nawa darasi na talatin da hudu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin alkaba'ir na imamu zahabi allah ya masa rahama wanda yau za mu tashi ne akan kabira ko babban zunubi na wato ashirin da shida alkabiratu sadisatu wal ishirun wanda shine azulmu babban zunubi a cikin zunubban da malami ya kawo a cikin littafinsa zunubi na ashirin da shida waɗanda suke masu halakarwa ne allah ka kiyaye malam ya ce azulmu أكل أموال الناس وأخذها ظلما وظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقال الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أسل آية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق ويبغون في ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من إرض أو شيء فليتحلله اليوم من قبل أن, أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا مالا يا بودي wannan wato babi na babban zanibi na 26 a tafinsa na alkaba'ir da zalunci kalmar zalunci shine ka sanya abu ba a inda ya dace da shi ba kawai ma'ana mafi sauki da zaka huta idan an ce zalunci ka sanya abu ba inda ya dace ba wannan aluga ta larabci ke aluga ta larabci wadu shay fi ghairi mahallihi ko mawdi'ihi adalci kuma kishiyar zalunci ka ajiye abu a inda ya dace ka ajiye to amma ma'anarsa ta shari'a tana da faɗi wanda shine za mu zo mu tattauna a kai malam ya yi mana bayani ko fashin baƙi na ma'anar zalunci a cikin maganganun da ya kawo aklo amwalin nas Allah ka kiyaye mu sai da hadarinsa kuma da muhimmancin a fahimce shi lokacin da ake magana akan zalunci to a tuna cewa duk wanda ya ci dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba to wannan azzalimi ne na farko karban dukiyar da zalunci yanzu iya karban dukiyarka ta zakka ce ka ika bayar sai aka karba da ƙarfi wannan ba zalunci ba amma a karba ta hanyar ta'addanci haka kurin ka daki mutum zalunci ne ka zagi mutum zalunci ne ka ci mutuncin mutum zalunci ne kuntatawa talakawa masu rauni a jefa su cikin kunci ko gaya musu magana ta batanci shi ma wannan zalunci rike hakkin wani a rike hakkin wani a yi amfani da shi ba da izininsa ba wannan zalunci ne so Allah ya yi bayani wato akan illolin zalunci da yawa ina dubawa a cikin alkur'ani tsakanin ayar da ta fito ta yi magana akan zalunci karara da wacce ta yi magana akan zalunci a fakaici da wanda ta yi magana akan zalunci a ma'ana wallahi ta kai aya kusan 200 Allah ya ta maimaitawa da a ce da lokaci duk sai mu kawo ayoyin amma ni abin da ya ban tsoro shine na ce ta lalle wannan yana nuna cewa Allah ta'ala ya himmatu da bayani akan mutane su gane ma'anar zalunci don yana daga cikin abin da yake halakar da mutane wannan ayoyi ne na alkur'ani banda hadisai waɗanda suke ɗaruruka wanda malamai suka yi bayani Allah musu rahama shi zaluncin nan kashi-kashi ne malamai sun ce zalunci ya kasu kashe uku wanda yana da kyau mu gane kafin mu ci gaba da maganar da imamun zahabi Allah masa rahama ya kawo akwai zalunci tsakanin mutum da Allah wannan azulmu ne bainal insani wa bainal Allah tsakaninka da Allah kamar kafirci zalunci ne kamar shirka zalunci ne kamar munafirci zalunci ne alkufru wa shirku wa nifaku wannan zalunci ne tsakanin bawa da ubangijinsa ka ajiye wani abu ba inda ya kamata ka ajiye shi ba shine duka waɗannan ayoyin Allah ya bayani a cikin suratul Luqman inna shirka لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم قال لي شركة ببان ذالنشي كما شيني الله يكي تشوى على لعنة الله على الظالمين دي دي كده على لعنة الله على المنافقين على لعنة الله على المشركين على لعنة الله على الكافرين wannan azulmu bainal abdi wa baina rabbih ku rike ashirku zulmu alkufru zulmu annifaqu zulmu shine Allah musu kudin goro yace la'natullahi ala zalimin ko can kuma inda ya yazo cikin suratul luqman inna shirka la zulmun azim zalunci na biyu shine zalunci tsakanin mutum da mutane zalunci tsakaninka da dan uwanka mutum shine can Allah ya faɗa ayar da muka faɗa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun wanda ya zalunci dan uwansa ya masa mummunan abu to sakayyin a yi masa irin wannan abu wanda ya fasa kan wani to a fasa kansa kamar yadda ya fasa kan wani wanda ya karya wani to shi ma a karya shi a ɓalla shi iya daidai da ya ɓalla wani wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wannan zalunci tsakaninka da dan uwanka an ce in an rama ba a yi laifi ba sai wani ya zo ya same ka kana zaune ya ɗebe ka da mari ya faske ka da mari ya kwankwatse ka da mari ya zalunce ka a shari'a in ka ga dama ka ɗaga hannunka ka kwashe shi da mari waje za u sayyi'atin sayyi'atun misluha baka saba wa Allah ba ya maka mummuna ka masa mummuna ya baka biyar ka bashi biyar ka fahimce ni ya fasa maka danjar mota kaga baka da imanin da zaka yi hakuri kai ma iribas ka sai ta daidai danjarsa ka buge ta ko ka samu itace mai kyau ka rafke ta ka wuce ka tafi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun kar a zarge ka kai baka da imanin ko baka da hakurin zaka iya yafewa ne haka wani bawan Allah aka yi masa wani ya zo wani dan adidi sahu yaya aka ya ɗauko 'yar motarsa yana lallaɓa ta ta san akwai wanda ko gefen ka zo wuta ce malam ka kula ba ta gefen za ka wuce zai rinka ka kula haka yake tafiya a cikin gari a mammatsi saboda baya so a taba shi haka wani adadi sau ya zo goga masa wannan fentin mtn din ya goge motar ya fito ya duba ya duba ya duba ya kalle shi ya kalle shi ya ga shi ba abin ya cije shi ba shi ba abin ya doke shi ba shi ba abin ya kaza ba barnar da ya masa kuma fentin motar kawai bala'i akwai motoci masu tsada fa fentin su sai an aika ake kawo wallahi ba a samun su a kwakwaci ko a kofar ruwa ya fito ya duba ya duba ya ga dan adaidaisa wannan yana yana zaune a cikin adaidaisa wansa shi da fasinja bai fito ba yana jiran hukunci ya zo ya bada hakuri mai mai wayar ba kaga da ya fito daga motar sai kai kai ta kai kai ta ya samu wani katako sai ya samu gaban adidai sau gilas din sai ya rabce shi sai ya zubar da gilas din sai ya ce abokin tafiya sa zo mutum ya yi ki a motar sa kiki ya buga ita ya aka yi ce wallahi ramuwa ne saboda kawai babu wani bayanin da zai iya min na gamsu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun ba ba cewa ne ku yi ba bayani nake muku wanda ya ga an masa abu ba zai iya haƙuri ba ya rama bai saba wa Allah ba amma a cikin ayar Allah ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma wanda ya afuwa ya gyara to ladansa yana wajen Allah kaji sai aka ce ladansa yana wajen Allah yanzu wancan da ya haƙuri ladansa yana wajen wa to amma sai Allah ce innahu la yuhibbu zalimi shi Allah baya son azzalimai sakon kenan Allah baya son azzalimai wannan kenan kuma shine Allah ya ce innamas sabilu alal ladina yazlimuna nasa a cikin dai ayar surat shura din innamas sabilu alal ladina yazlimuna nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al zalunci na uku mutum ya zalunci kansa da kansa mutum ya zalunci kansa da kansa shine can inda Allah yake faɗa cikin suratul fatir fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun da kuma a inda yake faɗa yace da yake magana akan zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina kenan ashe mutum yana iya zaluntan kansa kamar ya ka zalunci kanka lokacin da ka ɗauki kanka ka ɗora kanka akan sabon Allah ka zalunci kanka don ko Allah sai ya ƙona wannan gangan jikin nan lokacin da ka yi sakaci ka yi ta cin haram ka zalunci kanka don ko za ka kai kanka da kanka ka miƙe da ƙafarka a yi maka hisabi ran tashi alƙiyama a sa ka a wuta a ƙone ka ka zalunci kanka duka waɗannan abubuwa in kun haɗe su gaba ɗaya zaluntar kai ne yaji duka zaluncin guda uku zaluntar kai ne to shi Allah zaka zalunce shi ne in ka zalunce shi ma dai sakamakon zai dawo kanka ne ina fata ana fahimta so kada mu zalunci kawukan mu um, mu yi kokari mu bi Allah mu hutar da kanmu mu zauna lafiya Allah madaukin sarki kamar yadda Imam Zahabi Allah ya masa rahama yayi bayani ya kawo wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma suratu ibrahim ne aya ta 43 42 zuwa 45 wala tasabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kada ka tsammanci kada ka zaci Allah tabaraka wa ta'ala ya gafala ya rafkana dangane da barin abin da azzalumai suke aikatawa a nan ana nuna maka cewa in kana yin zalunci kada ka taɓa tsammanin fa Allah bai san abin da azzalumai suke yi ba Allah fa ba bacci yake yi ba Allah fa ba arabkane yake ba Allah fa a farke yake ya koyan uwana wallahi ko kaza ce ka zalunce ta ya kamata ka ji zafi a ranka ka zalunci dabba ballantana mutum ina waɗanda suka mayar da zaluntar ɗan adam da shi suke rayuwa wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga ranar tashi alkiyama ranar da Allah zai kafar da idanuwan mutane ranar da saboda bala'i da tashin hankali ya Allah ka rufa mana asiri a wannan rana malam ido kada ido ma bala'i ne ka motsa idan ka haka ka kalli wani guri wallahi tashin hankali ne malam ka lura ko a nan duniya ne wani azzalimi watakila zai halaka ka zai kashe ka ya ce tsaya na ga kayi motsi sai na harbe ka yanzu yanzu nutsuwa za ka yi ka kafe idan ka haka ka juya haka kalli guri ma bara kalla ba wannan dan adam ne fa dan uwanka ba wani abu ce ba zai raba ka da ranka ne da kake so wanda in ka tafi shi ma zai biyo ka dole to ranar tashin alkiyama mutu'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa Allah yana mana bayani yawman tashkhasu fihi al-absar din azzalimai ana magana ne akan azzalimai zaka tarar da su muhti'in sun kafe idanuwansu mudimin nazar suna kallon wuri daya shine muhti'in ko kuma muhti'ina musri'in za ka gan su a gigice a gaggauce kamar ka ga mutum yana cikin gaggawa to haka sifan dan tashin alkiyama kenan gaggau malam lafiya ina za ka ji haka in ka ga mutu a kiyama to a gaggauci za ga shi muhti'in muqni'i ru'usihim a wannan lokaci sun daga kawo muqni'i ru'usihim sun daga kai a larabci a nan a nan ayar abinda ake nufi almuqni'u alladhi yarfa'u ra'asahu duk wanda ya daga kansa bai kifa kai haka ba ya daga kansa yana kallon abin da ke gaba sai a ce aqna a ra'asahu kaga haka to shine muqni'i ru'usi ka daga kanka kana kallon abin da ke gabanka kuma idan yana kafe yana tsaye baya motsawa shine yace layar taddu ilaihim tarfuhum tarf idan baya dagawa baya kyaftawa min shiddatin nazari saboda tsabar kallo wallahi idan malam ko motsawa baya yi a kafe kai ka ce gawa ce a tsaye kun gane muqni'ina muti'ina muqni'i ru'usihim ko muti'in sun kafe ganin su sun dawwama akan ganin abu guda daya muqni'i ru'usihim sun daga kawukan su suna kallon wuri guda abin da ke gaban su la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su wato baya dawowa ka gana ganan sai ne haka irtadda tarafi ke amma in ne haka na kafi ina kallon wuri guda to wannan idan a tsaye kenan to a kiyama ba a iya yin haka kaga na kalli kyamarar a kiyama ba a iya yin haka kisa annabi yake cewa kowa zai tashi tsirara ba wando ba riga kamar yadda tsohuwarsa ta haife shi na na aisha take cewa ya rasulullahi maza da mata sai annabi yake cewa ya ke waye ma yake iya waiwaitar ya ga waye a gefensa na damansa ko na hagunsa waye ke wannan malam a tsaye kawai ake a kafe wafidatuhum hawa zukatan ba komai a cikinsu ka san me ake nufi da wafidatuhum hawa khaliya empty zuciyar af'ida to ya aka ya zama empty malaman tafsiri suka cewa kharajat qulubuhum an sudurihim fasarat fi hanajirihim zuciyar za ta fita ranar tashin kiyama saboda tashin hankalin kiyama zuciyar za ta fita daga cikin ainihin kirjin mutum ta dawo makogoro daga kirjin mutum saboda tashi hankali da bugun zuciyar bugawan zai sa sai ta dawo makogoro a nan gurin shine Allah ya ce wa afidatuhum hawa mazaunin inda zukatan suke ba komai kun san suwaye waɗannan azzalimai duk wanda ya mutu da sunan azzalimi ne yana cutar mutane ko ya yi mulki ko ya yi sarauta ko ya rike wani matsayi ko an ba shi hakkin mutane ko wata dama wallahi tun daga shugaban ƙasa har zuwa hedimasta na makaranta wallahi akwai tambaya in ina wannan bayanin ka rinka tuno azzalimi ka rinka tuno in kai azzalimi ne kuma ka rinka tuno in akwai hakkin wasu a kanka kuma ka rinka tuno idan rayuwarka kai ka gina ta ne akan mai shiga hakkin wani wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab sai kuma aka dawo sauran mutane ya kai Muhammadu kai wa mutane gargadi sallallahu alaihi wasallam ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu alladhina zalamu mushrikai sai su ce ربنا أخرنا إلى أجل قريب ya ubangiji ka jinkirta mana zuwa wani ajali na kusa nujib da'awatak za mu amsa kiranka ka ji fa wai sun mutu fa bayan sun mutu an fatashe su a kiyama sun ga bala'in da ke cikinta cewa suke ya ubangiji ka jinkirta mana mana wai Allah ya mai da su duniya wannan duniyar ka dawo da mu nujib da a wata ka za mu amsa kiranka wa tabi'ar rusula kuma yanzu za mu zo mu bi annabawa Allah zai ce awalam takunu aqasamtum min qablu ma lakum min zawal ba kun kasance ba kafin wannan lokacin kun yi ta rantsuwa a duniyan nan kuka ce ai ku ba wanda zai kautar da ku daga nan duniya malakum min zawal ku ba ku bar duniya ba ka san haka suke faɗa suna cewa maganar lahira deceiving ɗinsu ake yi maganar lahira yaudararsu ake yi ba wani mutuwar da za su yi awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kuka zauna a wuraren zaman wanda suka zalunci kawukansu kaji zalunci ko suka zalunci kawukansu wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku yanda muka aikata da su akwai wanda sun zalunci kawukansu Allah ya halakar da su sun zama tarihi kuka dawo kuka ci gaba da zama yanzu ko nan duniyar da kuka zauna a cikinta ai wasu sun rayu an gama da su Allah ya muku bayanin wanda suka yi zalunci ga irin yanda ya da su wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal muka bubbuga muku misalai kuka gani wannan bai ishe kowa azi ba Allah ya ce a ranar tashi alkiyama wasu ya alamun ladina zalamu ayya munqalabin yanqalibun lalle waɗanda suke azzalumai waɗanda suka yi zalunci a kiyama ne za su san wace makoma za su juya sai an mutu a nan ku yi abin da kuka dama ku kashe wanda kuka dama ku raya wanda kuka dama ku ci kudin wanda kuka dama ku danne wanda kuka dama ku cuci wanda kuka dama malam ana zalunci malam ana cuta in aka baka labarin wasu abubuwa da ake yi a ƙasar nan na zalunci ba za ka yi bacci ba amma wasa ya lamun ladina zalamu ayyamun kalabin in kalibun mutane suna rayuwa da jinin 'yan uwansu mutane suna rayuwa da haƙƙin 'yan uwansu yau rayuwar da ake yi kowa so yake yi wani haƙƙin ɗan uwansa ya faɗa hannun shi ya cuce shi na sha buga muku misali a masallaci za ka zo kana yin sallah sallah ce ta kawo ka idan ka kuskura ka ajiye wannan wayar a sahunka inda kake ka je ka jaddada alwala ba mamaki ka dawo ka tarar babu na'am amma fa yan uwa ne ta je ce wallahi saboda me na'am ba wai ba musulmi bane musulmi ne yana imani yana son Allah amma son zuciya sai ya rinjaye sai gaba da dauki wannan abin in amfana da shi cuta wani haka zai goge bindigarsa da auduga ya shafa mata mai ya yanki dare ya fita fashi da makami ya shiga gidan wasu ya kakkashe su ya ɗebi kuɗinsu gobe a je a yi jana'iza shi kuma yana kwance yana baccin safe ko yana baccin rana shi ba ya je ya yi fashi ya harbe shi ya ɗebi kuɗin ba abin da ya dame shi Allah kai mana afuwa wani an bashi mulki shi ya zo ya ce dan Allah ku zaɓe ni dan Allah ku zaɓe ni ku jefa mu ku jefa mu kwangila farko da za a bashi ta ya muku aiki zai je ya rubuta ya turanci ya presenting ya ce zai muku aiki ya rantsuwa kafin a rantsar da kowane ma'aikaci sai ya rantse da abin da ya yarda da shi dan bible ya rantse da bible dan qur'ani ya rantse da qur'ani in Allah ya sa da aikin farko da zai karba zai ce tukun a tura masa kudin a account ɗinsa kudin kwalbatin ku kudin titin ku kudin asibitin ku asibiti fa malam za a ba da kwangilar a gyara shi a gina wasu wurare what what a sayo gadaje a sayo kwamfutoci a sayo kayan scanning a sayo kayan kaza a yi wa likitoci gatan kayan aiki da za su iya duba marasa lafiya wallahi dan uwanka dan siyasa zai karbi wannan aikin sai ya je ya samu tsohon guri sai ya masa fenti sai a ɗauki hotonsa sai a yi multiply sai a rubuta suna a jikin tsohon abin a ce sabo ne sauran kudin ya kunshe su a aljihunsa da shi suke gina gidaje da su suke tafiya ba sa rashin umara da wannan kudaden suke tafiya ingila amerika ga yau kawai yawo yake a duniya da kudin wa yau ya tafi ingila yau ya tafi dubai ai kan kai dade baya nan ma ai yanzu yana america ma daga nan ma canada zai tafi duk ku tambaya da kudin waye duk wannan kudin albashinsa ne yake yankan tike da je kuma me yake zuwa yi amma fa nan fa yayi ta bin ku yana bin ku kwararo kwararo rumfa rumfa ku jefa masa mutane sun mai da cin hakkin yan uwansu halal kuma ka Allah yake da raban su yi rayuwar su gama Allah ya hana su ɗanɗanan jin daɗin rayuwar mu ne a ido muke ganin suna jin daɗi amma wallahi ba sa jin daɗi wallahi suna kwanciya a cikin waɗannan manya-manyan gidajen ba sa iya bacci sai sun yi kansu allura saboda tension na bala'in siyasa ma ya ishe su wallahi matansu ba su da lokacinsu matansu wallahi wani ya gaya mun babban ɗan siyasa sanata ne ya ce malam ya ce sai da na faɗi a siyasar nan na gane cewa lalle muna wahala ya ce wahala biyu ce na gane da na wahala kuma yanzu ma malam ina kasan na wahala ya ce da wayata ba zai taɓa yiwa ce minti biyu ba a kira ba amma yanzu tun da na faɗi na sauka aka zo aka sanar banci ba na rantse da Allah sai na yi sati ba a kira ni ba ko na zumunci ba ya ce a falo sai in ajiye wayata in shiga in yi baccin ranar in farka in juya in daɗa kewayawa in duba ko zan ga miss call babu ba wanda zai kira saboda you don't have any doesn't have any benefit da za a yi amfani da shi ba da relevance ya ce amma wallahi malam da ni na san cewa matata sai ta yi da kyan ta same ni ya ce wallahi tallahi malam ba mu da lokacinsu ita ce gaskiyar magana amma fa ana ganin mu fes-fes da riguna da waye jama'a Allah ba mu da lokacin Allahu akbar Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha wa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وندا ya nemi agaji bayan an zalunce shi wannan ba laifi an zalunce ka karama ko ka nemi taimako wannan babu laifi kuma babu wani hukunci da za a dora maka cewa ka zalunci wani إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق kadai dai hanya tana ga waɗanda suke zaluntar mutane muna magana akan zaluntar mutane kuma suna zalunci a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba wannan suna da azaba mai raɗaɗi amma wala man sabara wa ghafara wanda ya haƙuri ya yafe ya kau da kai to wannan yana cikin al'amura mai su girman gaske manzo Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflit jama'a sunnar Allah Allah yana jinkiri wa azzalimi ku fahimci wannan hadisin Allah yana jinkirta wa azzalimi ya kyale shi ya ta zaluncinsa kaga mutum mugu yana cutar mutane amma an kyale shi kai wani lokacin in ba ka yi imani sai ka dauka to ko a daidai yake amma duk ranar da Allah ya rike shi to ba zai kubutar da shi ba kuma gashi nan muna gani aikace a fili mana me ba sa yi gashi nan suna yi a aikace su zalunce mu kuma ka gansu masha Allah su suna ganin sun tsallake a nan duniya amma idan akhadahu lam yuflitu duk ranar da azalimi ya shiga hannun Allah sai ka tausaya masa abinda ake gudu mutuwa akan wannan ɗabi'a ta zalunci wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima kamar haka ne rikon ubangijinka in ya riƙe alƙarya tana mai zalunci lalle ina akhzahu alimun shadid kamun ubangiji mai radadi ne kuma lalle mai karfi ne kada a kai lokacin da Allah zai damke ka da hakkin wasu akan kamala manzo Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam man kanat inda mazlama li akhi ga fashin bakin zaluncin duk wanda yake da wani abu na zalunci na ɗan uwansa da ya zalunta min irzihi min irzin na mutunci ka ji malam cin mutunci ma fa zalunci ne Allah kai mana afuwa mana astaghfirullah ka san yana iya faruwa ka ci mutuncin ɗan uwanka mai haƙuri ne ya kyale ka wani a gefe ya ce ka amma wani ya ci mutuncin wani yau to wallahi malam yana bin ka bashi a kiyama mutunci din nan da ake cewa mutunci duk wanda ya kuskure ya ci mutuncin dan uwansa to ba shi da bambanci da wanda ya ci dukiyar dan uwansa a wajen biyan bashi ran tashi alkiyama wallahi Allah Allah ka ba mu hakuri Allah ka ba mu hakuri ya Allah ka raba mu da shiga hakkin mutane shi yasa kullun in kana zaune da mutane kai ta neman afuwa a gare su wata ran fa annabi fa ya tashi fa wallahi malam ya kwabe gadan bayan sai ya ce ya jama'a duk wanda ya san na taba zalunta sai ya zo fa yau ya rama kafin a zo ranar da ba a biya da zinari ko azurfa ranar kiyama idan har annabi da kansa zai ce duk wanda na shiga hakkinsa ya zo ya rama saboda baya so a haɗu da shi ranar tashin kiyama a bi shi wani bashi ni kam da ni da kai wai yau wai ina za mu sa kanmu ne don Allah yanzu kana jin za ka iya jayayya da ɗan uwanka akan hakkin da yake banka kisa wallahi ko mummunan obatakin kai wa mutum a hanya a mota ko a mashin ka girgita shi ka tsorata shi ka juya ka ɗaga mai hannu ka ce yi haƙuri zai ji daɗi a ransa ya san ka masa ba daidai ba galiban kuma suna yin haƙurin amma wallahi wani idan kai masa baka ba shi haƙurin ba zai ce Allah ya isa wannan ya cuce ni saboda ka tsoratar da shi wannan tafiyar da zai daga nan zuwa har inda zai ji a tsorace ke saboda ya ga haɗari saboda mummunan obatakin da shigo masa da kai ya taka mota ta da gudu kawai kai kuma ka danno ki da ya tsaya kai kuma ka wuce dala za ka tuno tsoron da ka sa shi kai kana ganin ka wuce ko yana nan a littafi yana nan a littafi shawara ta gare ka shine da kokari kai kai yo kwana ka dawo kace dan girman Allah kai mun afuwa ka yafe mun baladna ka fasa masa danja ko ka masa illa kana ganin ka wuce ka baka sha ba akwai gada a gabanka duk wani abu da ka sani na hakkin wani ne a kanka kakka bari ku haɗu a kiyama ya bi ka bashi ni kam wannan al'amari yana bani tsoro kwarai da gaske wallahi wallahi daga cikin abin da yake tayar mun da hankali a rayuwata ko wato sai nakan manta da wani abu da nake na ibada ina gaya muku ni ta kaina nake wallahi nakan manta da wani abu da nake na ibada abin da yake damuna sai in ce yanzu in na tsaya a gaban Allah Allah zai tambaye ni hakkin mutane a kaina wanda na sani da wanda ban sani wai ina zan ban sani ba watakila kai baka da shi kai you accept duk wanda zai tafiya dai daga nan zuwa wuri kaza in ba sa ba sai ya bata wani wani mazagin sama za ka yi wallahi baka sani ba ko ka sani ba mutane nawa muke zaga ba san mun zage su ba nawa muke cin mutuncin su ba san ma mun ci mutuncin nasu ba amma Allah ya sani shin muna da istighfari mai yawa da zai iya kubutar da mu daga wannan istighfari nawa kake yi kullum salati nawa kake kullum ya kai dan uwana duk wanda ya san akwai wani abu na dan uwansa na mutunci ko wani abu falyatahallalhu al-yawm ya nemi ya warware fa ya nemi ya biya yau yau din nan yau nake gaya maka haka annabi ya faɗa yau yau ba gobe ba Allah min qabli Allah ya kuna dinarun wala dirham kafin a zo ranar da babu dinari babu dirhami ka san wace rana ne alqiyama ba kuɗi a karamar kalla in nan duniya ne an kai ka wajen 'yan sanda za ka cire ka zare ka ɗan lale ka miƙa musu a kiyama babu babu dinari ba dirhami ba naira ba euro ba sefa ba riyal ba dala ba naira ba pound sterling babu babu babu ba kadara ba matsayi ba na ni na san suwa ne kasan akwai waɗanda yanzu wani zai iya cewa a garin nan ne ba za a ci mutunci na ba saboda ya san yana da hanyoyi ya san wani ya san wani ko to a kiyama fa na'am babu keke da keke ka san ranar keke da keke yau mulki ya mace annabi ya ce in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadri madlamati idan har yana da aiki na kwarai to sai a ɗebi wannan aiki na kwarai bi qadri bisa gwargwadon zaluncin da yayi kamar ya sallarka ta dare azuminka na sita shawwal salatin annabinka istighfarinka da kai ta yi a masallaci kafin a tada sallar farilla tuban da kai ta yi sadaka da kai ta yi ayyukan alherin da kai ta yi malam su za a yi ta ɗiba ana ba wa wanda ka zalunta ana ɗiba ana ba wanda ka zalunta ana ɗiba ana ba wanda ka zalunta wai wannan kai ɗan gata ne ma ka je da ayyukan dan uwana goganka shi babu komai ma shi kiyamun laili ma baya yi bai santa ba salatin annabin bai damu ba ta tahiya ce kawai yake yi ta tahiyar ma ba a nutsa yake yin ta ba an duba ba yi da komai matsiyaci ne shi fa'in lam yakun lahu hasanatun idan ba yi da kyawawan ayyuka da za a diba kenan anan ana so a nuna mana illa zalunci ana biyan ladan zalunci ne da aikin alherinka ka duba yadda kake wahalan azumin nafila ka duba yadda kake hana idan ka bacci da daddare ka duba yadda kake ta karatun alkur'ani ka duba yadda kake ta kaza kake ta kaza kake ta kaza wai a zo a wayi gari wannan ladan da ka tashi kana ganin da shi zaka shiga aljanna a zo a yi ta kwashewa ana biyan wani saboda anan duniya ka yi firi ka tsallake baka biya shi wato can ka biya shi ilahi ilahi ya Allah Allah ka azurta mu da neman afuwar mutane kafin mu bar duniya ya Allah idan za ka ɗauki ranmu kai mana jinkirin da za mu nemi 'yan uwa su yafe mana ya Allah ka yafe mana 'yan uwa ku yafe mana ya Allah ka raba mu da mutuwa da hakkin 'yan uwanmu don kada wannan hakkoki su zamanto mana nauyin da za su sana mu shiga aljanna manzo Allah ke cewa sai a ɗebi wannan munanan ayyuka na shi ɗan uwanka da ka zalunce shi sai a ɗebo zinansa a lafka ma satarsa a lafka maka cutar da 'yan uwansa da yi zaluncinsa shi ma da yi a ɗebo laifinsa ƙazantarsa za a ɗiba mala a loda maka sai ka wayi gari ga ba ka da lada ga zunubi ya mamaye ka da naka da na wani wai an gane wani hadisin to wannan shine sakamakon zalunci yanzu na so ku lura da wani abu guda malam mutum kansila kaɗai za a nada shi kansila amma Allah malam sai ga ya canja amma ku tambayi nawa ne albashinsa nawa ne allowance ɗinsa nawa yake anin duk wata wannan hada-hadar kuɗi da yake yi da facaka da hawa motoci da kaza da kaza da kaza da ke daga ina ofishi ne na gwamnati za a ba wa mutum duka-duka albashinsa kaza ne amma ka dauka ga manyan harkar manyan kudi da yake yi ina yake samun kudin ba a tambaya ko shiru ake yi a lokacin ana rububin in ya nemi ya a bashi saboda yana hawa mota mai kyau yana gina gidaje yana kecire ni yana saka suturar da ya ga dama ba irin ta mutane ba yana kaza yana kaza yana kaza sata yanzu a ƙasar nan fa ana nuna mana fa akwai wanda aka kama fa saboda tsaba sata har a gidan kashi ma tara kuɗi yake haka ne a gidan kashi sok away ana tara kuɗi to idan nasa ne halak malak me ga na? haka suke rayuwa da jini yan uwansu ba sa jin a ransu cewa Allah zai tambaye su manzo Allah ya ce ubangiji ya faɗa ya ku bayina na haramta zalunci akan kaina kuma na sanya shi tsakanin kuma haramun ne fala ta zalamu ku daina yin zalunci hadisin muslim da tirmidhi da ibnu majah tunda Allah da ya halice mu da kansa ya ce kada ya mai zalunci ya haramta wa kansa da kansa fa shi in yayi fa halal ne adalci ne in yayi amma ya ce ba zai yi ba ya ce karku yi don a nuna maka adalci adalci da zai faru a kiyama wanzu Allah yake cewa wallahi tsakanin dabbobi dabba da dabba wata in ta tunkuyi wata wallahi sai an rama ragon gidanka in yadda kitinkiyar gidanka wallahi a kiyama za a rama sai an hada su an rama akwai matsiyata manzo Allah ya bayanin matsiyata za a gansu a kiyama ga sunan wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis ko kun san waye matsiyaci qalu ya rasulullahi al muflisu fina man la dirham lahu wala mata wanda bai da kudi bai da kaya ni da kai fassara da muke kenan an ce matsiyaci bai da kudi bai da komai ba abin da ya mallaka shine matsiyaci ko zagin ka aka ga ba matsiyacin banza kai da baka da komai abinda muka dauka matsiyaci wanda bai da komai manzo Allah ce innal muflisa man min ummati matsiyaci a cikin al'ummata ba irin wanda kuka fassara bane man yati yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajj wanda zai zo a kiyama yayi sallar ba bai yi ba yayi azumin ba bai yi ba yayi hajjin ba bai yi ba wa yati wa qad shatama hadha wa akhadha mala hadha amma matsalar zai zo ran tashin kiyama ya zagi wancan ya ci dukiyar wannan ya karbi dukiyar wannan wa nabasha an irdi hada ya tone mutuncin wani ya ci mutuncin wani kenan ina masu cin mutunci malam a rediyo mutum zai tashi ya wanke ka tas ya gama zage ka an saya masa airtime saboda ya iya rashin mutunci ya yanka maka sharrin da sai kayi wajen wata shida baka wanke kanka ba an mai da abin halal akwai wanda sun kware suna da baki kamar reza wajen cin mutuncin mutum in ana so a ci mutuncin wani su wake ba su kuɗi to alama ne na 'yan wuta in ji annabi a wani hadisi masu magana wanda suna amfani da jarin harshensu wajen faɗan ƙarya da kumbura baki da cin mutuncin wasu alama ta 'yan wuta ne الثرثارون المتشدقون المتفيهقون هكا النبي ya faɗa. وضرب هذا يا دكواني وسفك دم هذا يا زبد jinin wani ko ya sa an zubar da jinin wani yau idan ba a son ka a ƙasar nan sai a tura a kashe ka ko a tura a sare ka ko a tura a tsare hanya a illatar da kai kai yau ta kama ga kawai ko jayayya kuke da wani yanzu yanzu nan zai iya fasa kwalbar coca cola da ke kusa da shi ya cika ma a cikin ka ya hallakar da kai ba wani abun da zai faru ka taba ganin wani ya kashe wani an fito da shi an harbe shi an kashe shi ba sa yi saboda hukuncin arna suke yi duk wanda ka bari ya kashe ka fa ya kashe ka kuma ba za a kashe shi ba ƙarya ce kawai turanci ne na iska za a yi ta yi za a sashi a kurkuku ne shekara ɗaya biyu an manta sai a sako shi kawai ba ga sunan muna gani ba sun kashe mutane suna yawo kuma haka hukuncin yake Allah ne ya hukunci aka ƙi abi Allah ne ya ce in wani ya kashe wani a kashe shi da sai a samu saniti na jinin mutane amma tun da ya san iya kashe ba a yi shi kenan jiya wani ya bugo mun waya yake gaya mun ya kuma mun text yake ce haka mata fa malam a daina bayani akan wai wance ta kashe mijinta wani yayi kaza kaza ce wallahi talla abin da yake faruwa yanzu mata fa suna ta kashe mazajen su nace za su yi ta kashewa tunda babu ba ba a ramawa eh ba a rama tana da yan neman yancin ta ma za ta yi kisan ma a daukan mata lauyoyi eh sai ta kashe a ɗauko mata nawa suka kashe mazajensu nawa kashe nawa suna nan har fati ma suke yi masu yi firi su fito su yi fati wallahi tallahi a ɗauka a nuna da a nuna ta kashe mijinta ga shi yana can lahira yana fama ko dukansa ake koya dai Allahu alamu kakka bari a kashe ka in za ka iya guduwa wallahi ka gudu ka gudu ka gudu in dai a ƙasar nan fayi wa kazo haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi ko fayi a kudu haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi idan an zo rabon kawai shine a can raba aikin alherinsa a ɗebo aikin ladansa a ba wancan da ya zalunta a ɗebo aikin ladansa a ba wannan fa in faniyat hasanatuhu qabla an yanqadi ma alayhi idan kyawawan ayyukansu sun kare kafin ya gama biyan abin da ke kansa uki da min khatayahum sai a ɗebo zunubansu faturiha alaihi sai a loda masa a zuba masa wannan zunubi na yan uwansa da ya zalunta sun maturi hafin nar sannan shi kuma a jefa shi a cikin wutar jahannama imamu zahabi ya ce wa hadhihi al-ahadith kulluha fi sahih duk wannan hadisan suna cikin littafan ingantattu yace ya gabata hadisin da muka karanta inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqq wasu mazaje suna kutsawa cikin dukiyar Allah ba tare da haƙi ba zalunci kenan falahumun naru yawmal qiyama suna da wuta ranar tashi alqiyama hadisin shi ma ya gabata wa qad taqaddama qawluhu li mu'adh hina ba'athahu ila al-yaman ya gabata abinda annabi ya faɗa wa mu'adh dan jabal lokacin da ya aike shi yaman wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa inna laysa bainahu wa bain Allah hijab in dai an zalunci wani wato tsakanin addu'arsa da Allah babu hijabi ba shamaki yasa yazo a hadisi duk wanda aka zalunce shi yace Allah ya isa to wannan directly take wuce malam ba shamaki ba a tsare ta wa fi sahihi man zalama qaida shibrin min al wanda ya zalunci daidai taki daya na ƙasa taki daya taki daya na ƙasa tawwaqahu min sabi aradin yawm al-qiyamah wallahi sai an dora masa dakon wannan kasar taki dai wannan fa a iya nan taki dai kaci takin gona ko fili to wallahi sai an tattaro wannan kasar sama ta kasar ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar iya zurfin ta iya wannan kasar sai an loda ma a gadan bayan karanta shi al-qiyama Allah ka raba mu da zalunci bayani yana da yawa dole sai wani wata mu karasa insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh